محرومون بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى أه السلام عليكم يا مسلمين yau litinin sha biyar ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wadda ya daidai da ishirin ga watan shida miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai insha Allah da mu ci gaba da karatunmu a inda muka tsaya malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون
na'am Allah madaukakin sarki yace ma kana lil mushrikeena ay ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi narihim khalidun Allah yace bai dace ba bai kamata ba bi ma'ana an hana wa mushrikai da zanto su ne za su raya masallaci musamman ɗakin Allah ne alfarma da yake makka raya shi ya shafi ko ibada a ciki ko tsabtace shi a share shi a fidda dattin ciki a fidda ƙuran da ke ciki wannan raya masallaci ne sanan yin ibada a cikinsa shi ma raya masallaci ne to mashirikai suna bautan gumaka kenan a basu su shiga ɗakin ƙaba suna bautan gumaka kamar suna raya ɗakin ƙaba ne ta hanyar bautan gumaka to wannan shine Allah ya hana cewa su ma ba musulmi ba ne to bai dace a basu ba suka zuwa suna irin wannan bautan gumaka a ɗakin ƙaba wala'i ka haɓe ta da malum duk aikin da suke na bauta tun da bautan gunki suke Allah ya ce ba cikakken bauta ne aikin banza suke ba za su samu lada ba kuma makoman su wuta ne da haka ma Allah ce wafin narihum khalidun za su shiga wuta kuma za su dawwama a ciki tunda su mushrikai ne kafirai ne suna bautan wani wanda ba Allah ba ci gaba
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
Allah ya ce inna ma ya amuru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah Allah ya ce wanda ya dace suraya masallaci musamman ɗakin Allah mai alfarma shine Kaaba shine man amana billahi wanda ya imani da Allah ko waɗanda suka imani da Allah suka yadda shine abun bautan su wal yawmil akhir suka yi imani dan sakamakon ran tashin kiyama shine haduwar da za a yi bayan mutuwa suka yi imani da wannan wa qama salata ya tsaye da sallah ko suka tsaye da sallah wa ata zakata ya bada zakka ko suka bada zakka walam ya kashe illallah kuma ba wanda suke tsoro ba wanda ke tsoro sai Allah kenan wanda bai imani da Allah ba wannan ba musulmi bane idan ya imani da Allah amma bai yi sallah ba wannan ba musulmi bane haka nan yake ba da zakka yasa bayani ya gabata irin waɗannan ayoyi da makamantansu su suka sa abubakar ya yaƙi mani'is zakat waɗanda suka hana zakka bayan rasuwan manzan Allah ya ce zai yaƙi duk mutumin da ya rarraba tsakanin sallah da zakka ya yarda da sallah ya yarda da zakka ce zai yaƙe shi kuma sahabbai suka goyi bayansa aka yaƙe su saboda nan rukunan musulunci sanannu ne bayan imani da Allah akwai tsaye da sallah akwai ba da zakka akwai kuma azumi akwai kuma aikin haji ga wanda yake da iko sannan walam ya kashe illallah ya zanto mutum ba abin da yake tsoro sai Allah to tsoro kashi-kashi ne akwai tsoron abin da zai cutar da kai ga ka gashi misali zaki kura damusa maciji ko kago zai faɗo a kanka da sauran abubuwan dai da naturally mutum zai ji tsoro irin wannan ba shi yake magana ba irin wannan tsoro na ɗabi'a an ma kowa har annabawa an saka musu nabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya ga maciji ya juya a guje zai gudu har Allah ya ce masa a ka dawo inni la ya kafu ladayyal mursalun Allah ya ce manzanni suna tare da ni ba sa jin tsoro saboda da tsoro irin na ɗabi'a wannan ba shirka ba ne abin da zai cutar da kai ka ji tsoronsa ba shi ake nufi ba tsoron da ake nufi ka sanya tsoron mutum ko tsoron wani a zuciyanka ba ka ganinsa baya ganinka har ma ya hana maka yin aikin Allah bautan Allah saboda tsoronsa to wannan shirka za ta shiga shirka za ta shiga wala mai kashe illallah baya tsoron kowa akan abin da ya shafi bauta yana tsoron azaban Allah yana kwaɗayin rahamarsa ba tsoron azaban wani in ma wani yana da abin azaba ɗin ba ya tsoro wutar Allah yake tsoro azaban Allah yake tsoro sai za ko da ya ɓuya ba zai saba ma Allah ba Allah kawai ke jin tsoro to Allah ne in kamu da wannan fa sa ulaika Allah ce da sannu waɗannan kan an yakunu min al-mutadin da su kasance cikin shiryayyu Allah ka sanya ma cikin su
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين
الله يكي أجعلتم سقاية الحج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين Allah ce yanzu kun sanya ciyar da alhazai da shayar da su wato alhazai na zamanin jahiliya ake magana domin a lokacin mutanen makka irin su talha irin su ibn haris suna ciyar da alhazai irin su abbas bin abdulmutallib suna ciyar da alhazai a lokacin aikin haji na jahiliya su ciyar da su su shayar da su su ba su masauki kamar yadda yanzu gwamnatin makka take yi tana saukar da alhazai na kasashen duniya wasu har masauki takan ba su saura kuma su biya a jihunsu ko gwamnatocinsu su biya musu ta wancan lokacin laraba suna haka duk wanda ya zo aikin hajji na jahiliya sukan ba shi masauki su ba shi abinci su ba shi abin sha abinda suke kenan dalilin saukan wannan aya ma kusan ja'in ja ne ya haɗu tsakanin Abbas da Ali ibn Muttalib lokacin da aka kama Abbas Ali ibn Abi Talib eh Ali ibn Ali ibn Abdul Muttalib lokacin da aka kama Abbas to sai jaya ta kasance tsakanin Ali ibn bin abu talib alimin bin abi talib sai jayayya ta kama da shi da abbas abbas kuma bin abdulmutallib to kai abbas bin abdulmutallib wato babban manzon Allah kenan sai kana gaya wa alimin abi talib kana ce masa kowa ku ambaton abubuwan mu masu kyawu sai kuna ambaton sharrin mu kawai akwai abubuwa masu kyau da muke yi wadda ku musulmi ba kwa yin sa amma ba kwa ambatan abubuwa kyawawa mu sai munanan mu ba kaga cewa mu ne muke shayar da alhazai ba mu muke ciyar da su mu muke ba su masauki a makka ko kuna can madina kuna zaman ku amma kuna gwada mana cewa ku yan aljanna ne ku kaza ku kaza ne ku kaza ne to shine sai Allah ya saukar da wannan aya yace ya mayar musu da martani ya mayar Abbas da martani Abbas bin Mutallib Abdul Mutallib Allah yace aji altum siqayatul hajji yanzu kun sanya ciyar da alazai da shayar da su wa imaratul masjidil harami da kulawa da dakin kaba da kuke yi kaman amana billahi wal yawmil akhir kuna daidaita kanku da musulmai waɗanda suka yi imani da Allah suna bautansa suka yi imani don tashin kiyama wa jahada fi sabilillah kuma suka yi yaki don ɗaukaka addinin Allah kuna ganin daidai ne har kuna ambata la yasuna inda Allah ba za su taba zama daidai wurin Allah ba da musulmi da kafiri ba daidai suke ba kafiri duk abin da yayi duk dukiyarsa da ya cire ya ciyar ko ya shayar a banza ne sai sa Allah yake cewa وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا Allah ce duk aikin da kafirai suka yi ko na sadaka ko na kyauta ko na duk ya tafi a banza kamar iska ne ta zo ta ɗabi kura ta watsar haka za a watsar musu da ayyukansu babu lada haka nan mushrikan makka don sun ciyar da alhazai don sun shayar da su zamanin jahiliya wannan wurin Allah ba wani aiki ne da saka musu ba saboda ba su imani da Allah ba ba su imani tashin kiyama ba haka ba ruwan Allah da wannan aiki kun gane yadda wannan aya ta sauka kun gane manufanta ko tayi Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawma zalimin ai wallahu la yahdi al-qawma al-mushrikin dan su mushrikai ne to tunda su mushrikai ne ba su kan shari'a ba za su samu sakamako ba sakamako na mumini ne man amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah wadan sune masu sakamako kuma sune su alimnu wa bin abi talibin da sauran muminai irin su abdullahi mas'ud da ire-iren su ne masu sakamako
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون
Allah ya sake tabbatarwa yace allazina amanu wajaharu wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun Allah yace lallai waɗanda suka yi imani sune sahabban manzon Allah da shi kansa wa hajaru suka yi hijira suka bar gidajensu suka bar dukiyoyinsu suka bar iyalansu suka bar dukkan abun da suka mallaka suka tafi Madina don ɗaukaka addinin musulunci suka je can wajahadu fi sabilillah suka yi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah don ɗaukaka kalmar la ilaha illallah don ta ɗaukaka suka yi haka ɗin bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusuhum da kawunansu kun ga duk lokacin da aka zo maganar jihadi sai a fara da maganar dukiya domin dukiya da ita aka sayi makami ba za ka yi jihadi ba babu makami don haka kullum ake fara gabatar da dukiya kafin kai saboda dukiya babban abu ne da yi jihadi da ita za a sai makami za a sai abinci za a sai abun hawa za a sai magani da sauran ire-irensu da haka dukiya tana da muhimmanci wajen jihadi wajen ɗauka addinin Allah sai za kullum za ce wajahadu bi amwalihim wa anfusihim dubin da Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ya ce ga wani kasuwanci kuna so nuna muku wani kasuwanci mai riba wadda babu asara a cikinsa na farko ku yi imani da Allah ku yi imani da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ku yi jihadi da dukiyanku da kawunanku yin haka shine mafi alheri yafi komai zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan yafi komai yafi aikin gwamnati yafi kasuwanci yafi komai jihadi da dukiya da kuma kai domin wanda yake wannan an kashe shi aljanna zai tafi kai tsaye haka nan Allah ya ce lazina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira suka bar gidajensu suka bar duk abin da suka mallaka wa jahadu fi sabilillah suka je suka yi jihadi a cikin hanyar Allah wajen ɗaukaka addinin Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu Allah ya ce azamu darajatan inda lawana suke da girma suke da daraja da daukaka babba a wurin Allah sun fi kowa eh kuma ulaika humul faizun wannan sune za su samu rabon aljanna sune yan aljanna to Allah Allah ka sanya mu cikin su
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم
أوا الله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم الله يشي وانا الله يمس البشر Allah da kansa yake musu albishir yubashiruhum rabbuhum Allah yana musu albishir da me bi rahmatin minhu da wata rahama daga wani sai aka ɓoye don a yi tafhimin abin don a kambama shi ba ambaci irin rahama ba aka ce da wata rahama babba a wurinsa wani diwanin ga yarda ba abu mai daɗi kamar yardan Allah Allah in yarda da kai ba da sake yin fushi da kai ba Allah ka yarda da mu eh laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta shajara Allah ce hakika Allah ya yarda da mu'minai sabon manzo Allah kenan su Abubakar su Umar su Usman da sauran wanda suka yi mubaya'a wa manzon Allah wajen jihadi da su ba da rayuwarsu sune wanda Allah ke ce radiyallahu anhum wa radu an sun yarda da kyautar da Allah ya musu kuma Allah ma ya yarda da su an gane wannan Allah ka yarda da mu Allah ka gafarta mana zunubanmu wa jannatin lahum ga gidajen aljanna da aka tanada musu fiya cikin aljannan na'imun muqim ni'ima madawwamiya shine muqim ba mai gucewa ba amma ni'iman duniya a barbanza ce za ta gushe duk wani abin da kake gadara da shi da ku rabu inda a duniya ne ko me ko ya barka ko ka bashi matsalar duniya kenan sai za ki cewa mata'un qalil mata'un kalil jin daɗi ɗan kaɗan jin daɗi ɗan kaɗan amma daɗin lahira fa muqim har abada baya yankewa an gane wannan to yanzu abinda yake yankewa shi ya kamata mu fi ba da muhimmanci mu neme shi ko abinda baya yankewa tambaya nake yi me ya kamata mu ba da azama da ƙwazonmu mu neme shi ba dare ba rana abinda in mun same shi ma dai yanke ko da muka same shi ba dai yanke ba oh wanda muka same shi ba dai yanke ba amma tsakani da Allah yanzu mai muka fi nema ai ba mai kan mu adalci ba mu ma mun yadda mun fi neman abu mai yankewa din mata'un kalil din jin dadin kadan in mutum ya tashi gari ya waye ina za ka je neman duniya in yamma ta yi ya dawo daga wajen yawonsa ina ka fito neman duniya wani ma ya kwana ya wuni duniya da ke nema ya sake wuni duniya ke nema ya sake wuni ne wani zai tafi bar gidansa wata da watanni din neman duniya ne wani ma can zai mutu Allah can zai mutu wajen neman duniya amma neman lahira yanzu sallan nan da ake yawanci jam'in da ake ba ya fi minti biyar minti goma an gama amma wala akwai dan kasuwan da ba da iya barin shagon sai je jam'i ba wallahi akwai akwai dan kasuwan akwai ma'aikacin da ba da iya barin ofis dinsa ya je jam'i ba akwai ma'aikacin da yake ma'aikaci ma wanda yake cikin wahala ma lebura yana dan kafintar dinsa yana dan mesin dinsa yana dan waldansa ba zai iya bari ya je jam'i ba la sawqa mata'un qalil jin dadi ne kadan wallahi an kwana kadan za ne ma rasa an tafi gidan gaskiya an tafi gidan gaskiya gidan da kowa sai ya ji shi gidan duniya abin da aka dauke shi gidan bakunta yanzu ka je bakunta Abuja ai kana Allah Allah ka dawo gida ku musamman ma idan bukatan ka ta biya ko ka tafi Kano bakonta ba kana Allah Allah ka dawo ba to to nan bakonta muka zo za mu koma gidanmu awwa za mu koma gidanmu gida madawwami Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace
خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم aji khalidina fiha abada inna allaha indahu ajrun azim Allah ce gidan aljanna shiga da dawama kaji ba fita ba fita tutur abadul abad al abad zamanun aw waqtun fil mustaqbal la nihayata la la nihayata la
in ka ji an ce abad da larabci lokaci ne a gaba wanda bai da iyaka in aka ce azal azal zamanun aw waqatun fil madi la nihayata la aw la bidayata la azal shine lokaci a baya wanda bai da farko sai zaki ce Allah ai tun azal yana nan wato tun lokacin da bai da farko an gane wannan sarakar nan wanda yake suka shiga aljanna ba mutuwa ba tsufa ba rashin lafiya a a duniya ne ake rashin lafiya ka nemi paracetamol kana ciyan kai ka sha ka nemi flagyl kana ciyan ciki ka sha ka gane kana zazzabi ka nemi antimalarial malaria ka sha can babu cutar ma babu cuta ba tsofa lokaci ba mutum ba wucewa lokaci eh ba sauro ba sauro aljanna a kasashen da suka ci gaba ma babu sauro a duniya akwai kasashen da suka yi babu sauro duk an kashe su in ka zo sauro sai afirka sai najeriya alhamdulillah bana gaskiya an samu saukin sauro sai sa bana irin ciwo na male na annoba din nan ita kawo mutane a harawa da gudawa kusa ba na ba yi shi ba ba na ba yi shi ba har damuna amma da kafin damuna ta zo asibitin mu sukan cika da masu cututtuka harawa da gudawa menene annoba ai ta kashe kuɗi amma Allah da iko bana ana cikin talauci sai Allah ya kashe cututtuka dan zuwan damunan nan ne ma dan sauran ya dawo amma da kafin damunan nan ba sauro da kai ta kai ta buga nan kana zaune a waje tifi tifi a masallaci ne ma sauro gaskiya bana ba ya sauro da don yawanci cututtuka sauro ke saka su yawanci sauro ne amma kasashen da suka ci gaba gaskiya a ta madina in kaji aka ji babu sauro a ciki saboda gwamnatocin suna aiki wajen abi wajen kwatami shara duk ana fesa musu magani inda suke ayyafa suke yin koyi a rika kashe su tun anan amma mu nan babu sai fiya-fiya sai rambo shi ɗin ma kansa ya jawo maka cuta yara a hayaƙi ba iska da kai Allah sawaka Allah sawaka Allah sawaka khalidina fiha abada Allah ce za su dawoma a cikin ta inna Allah indahu ajrun azim kuma Allah shike da lada babba a wurin zaki samu lada babba shi da aljanna sakamako
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون الله يتشي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استهبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون Allah ce ya kwada kai imani kar ku rike ubanninku da ƴan uwanku su ne masoya bayan sun zaɓi kafurci ba kai ba su in kafirai ne dalilin saukan wannan aya shine kamar da Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara masa yarda ya ruwaito yace akwai musulmin da suka musulunta a Makka sai aka ce musu ku hijira ku tafi madina sai suka ce a wa za su bar ma ‘yan uwansu kuma su bar ‘yan uwansu su tafi madina a su dai sun musulunta za su zauna makka su yi addininsu tare da ‘yan uwansu da ubanninsu su ba za su bar iyayensu su bar ‘yan uwansu tafi madina su bi manzon Allah ba in musulunta ne sun musulunta sai Allah ya ce a'a ya saukar da wani a yayi allazina amanu ya gwada ku imani la tattakhidhu aba'akum kar ku riki ubanninku wa ikhwanakum da ƴan uwanku awliya ku dauke su masoya wato san su ya hana muku hijira san su ya hana muku bin manzon Allah in sabul kubra musamman ma yan wanku nan da da yan wanku nan kafirai ne su sun zabi kafirci sun zabi mushrikanci to dan me da ku ji kuna son su har ku zauna tare da su ku kira buwa da su a a a a wa man yatawallahum minkum duk wanda ya so su ya jidince su ya zauna tare da su ya kin hijira ya tafi Madina wajen manzon Allah to fa ulaika hum zalim su ma wadannan azzalimai ne mushrikai ne duk hukuncin su daya haka hada su gabaki daya saboda hakan nan idan babanka kafiri ne ko mushriki ne kada ka ce bari ka zauna tare da shi ka biye masa a kafurci ka biye masa a mushrikanci amma kuma kana iddiyayin wai kai musulmi ne babu wannan in an musulunta sai a rabu amma musuluncin ka bari hana ka sadar da zumunta ba yawa sadar da zumunta wannan wajibi ne kwanakin baya mun faɗa a nan cewa abubuwa guda uku da musulmi da wanda ba musulmi ba duk da yake a kansa wajen alkawari an yi alkawari wa wadda musulmi a cika wadda ba musulmi ba ma a cika an baka amana wadda ya baka ma amana wato ajiya ko musulmi ko ba musulmi ba ka mayar masa hakanan sada zumunta da musulmi da wadda ba musulmi ba a sadar an gane wannan akwai asma'u binti abi bakar tana madina sai ma'aifiyarta mushirka sai ta je wurinta a madina sai ta ce ba dan baki masauki ba matsayinki na mushirka ma'aifiyarta ce ba ta ce sai na tambayi manzon Allah sai ta je ta tambayi manzon Allah ce ga ma'aifiyana amma ka san mushirka ce ta zo na hana ta masauki yaya sai manzon Allah ce mata sil ummaki sil sili ummaki ki sada zumunci ma mahaifiyarki ki karbe ta ki sauke ta ki bata masauki sai Allah ma ya saukar da aya la yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim yawa aya ta sauka su kutum akan wannan Allah ya ce Allah bai hana ku kusadar da zumunta ga mutanen da basu yaƙe ku ba basu fitar da ku ba amma su dai mushrikai ne suna nan kan kafircin su ku sadar da zumunta haka nan zai ta bata masauki an gane wannan yawwa wa man yatawallahu minkum duk wanda ya musu soyayya ya jibince su ya zauna tare da su fa ulaika hum zalim wadannan sune azzalimai sun zalunci kawunan su قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها نعم ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أوا kun san bayan waccar aya da ta zo ta yi gargaɗin mutum ya riƙi iyayensa ko ‘yan uwansa a matsayin masoya har su hana masa yin hijira’ a duda ka akwai musulmai da suka ci gaba da zamansu a garuruwansu a makka suka ƙi wasu kuma dalilansu na ƙin yin hijira wani akwai matar da yake so ya aura yana ganye hijira ya bar makka ya tafi madina ta tsere masa ya batta kenan an gane wannan dan lokacin musulmi suna makka suna tare da mushrikai ba haramta mutum ya auri mushrika ba yana musulmin su zai yi auren mushrika akwai musulmin da suna neman mushrikai yayin waɗanda ba musulmi ba amma suna ganin sun je makka a sun tafi madina to shikenan magana kuma ya riga ya kare an rabu sai dai je nemi wata can a madina a sakamakon haka yace shi ba zai hijira ba wani kuma kasuwanci yake yi kasuwancin sa yana haɓaka sai da sayarwa musulmi ne yana gan ya tafi madina ya je bakon guri sabon guri bai san ma wani irin kasuwanci da yi ba sakamakon kasuwanci nan da yake a makaice shi ba da hijira ba an gane wannan wani kuma yana da ƴan uwansa a shira nasa su suke taimaka masa su suke ɗaukan ɗawainiyansa kuma gashi Allah ya taimake shi ya musulunta yana ganye tafi Madina ya hijira to wannan fa duk ya yanke wani akwai lambunsa wani akwai gonansa wani akwai dabbobinsa yana gaban ya tafi Madina ba waɗannan abubuwa duka sun riga sun abina kai wani ma gidan da yake zaune a ciki ne ya gina ɗaki mai kyau ya gina gida mai kyau ya tafi madina je can baya da ɗaki sai dai sai dai ko ya zauna a haya ko dai kuma san masa guri ko ma ya rika kwana a masallaci ce kai shi ba zai hijira ba to sai Allah ya saukar da wannan aya ya bayani dalla dalla Allah ya ce kul ka gaya musu ya manzon Allah in kana aba'ukum idan ubanninku sun kasance wa abuna'ukum ƴaƴanku sun kasance wani yana ga hijira ya bar ƴaƴansa ba dai yiwu ba wa ikhwanukum ko ƴan uwanku na jini eh sun kasance wa azwajukum ko matanku na akwai matan da basu musulunta ba ba za su bi mazajen su ba an gane ana zaune a haka miji ya musulunta mata ba su musulunta ba ana nan ana zaune a makka to an ce a hijira kuma ta madina ka ga in zai in za ta je menene ita ba za ta bi shi ba aka ce to idan waɗannan matan su suka kasance wa ashiratakum da kuma danginku waɗanda ba su munta su kasance wa amwalum nikid taraftumuha da dukiyan da kuke kasuwanci da ita eh wa tijaratun takashawna kasadaha da kuma kasuwanci da kuke tsoron menene ya yanke eh wa masaki da tarudaunaha da kuma gidajen da kuke so eh da gidajen da kuka fi so ahabba ilaikum wannan shi yafi muku soyuwa min Allah wa rasulihi su kuka soyuwa da Allah kuka fifita su bisa Allah kuka fifita su kan bin manzon Allah wa jihadin fi sabili kuka fifita wannan akan jihadi dauka addinin Allah Allah ce to fatarabbasu ku je ku zauna wannan gargadi ne ku je ku zauna ka fi son babanka ka fi son ƴaƴanka ka fi son matarka ka fi son danginka ka fi son kasuwancinka ka fi son gidan da kake zaune a ciki Allah ce to ka je ka zauna fatarabbasu ku je ku zauna hatta ya ce Allahu bi amri har mutuwa ta zo ta same ku ko azaban Allah ta zo tare da ku anan to kaga waɗannan abubuwa da Allah ya irga akan mutanen Makka kuna jin yanzu bai faruwa ko bai faruwa wala akwai mutane da dama yanzu sun ɗora waɗannan abubuwa a kan sunan manzon Allah sun ɗora wallahi wallahi yanzu idan babansa ba ya sanya wani abu na sunna sai bi baba akan haka wani ma matarsa ce ba ta sanya wani abu na sunna sai biye mata bibita ta wani ƴaƴansa ne sai bibita wani mai gidansa ne suke kasuwanci sai bibita wani gidan da yake zaune ne yana ganin in ya bi sunna za a kore shi sai bibita Allah ce to shikenan fa tarabbasu in wannan shi yafi muku so kuka fi son su da Allah kuka fi son su da manzon Allah kuka fi son su da jihadi dauka addinin Allah fa tarabbasu Allah ce ku je ku yi zaman ku hatta yace Allah bi amri al'amarin Allah ya zo shine ko mutuwa ko ta azaba ku ga abin da zai faru da ku eh wallahu la yadil qawmal fasiqin Allah dai ba ba shirye da mutane fasikai wanda suke saba mu Allah suke kike masa da'a Allah ba shiryar da su saboda kan nan gaskiya gargaɗe-gargaɗe addini ya fi komai addini ya fi komai ya fi maka babanka ya fi maka ma'aifinka ya fi maka danginka domin idan azabar Allah ta zo babanka ba zai iya kare ka ba ma'aifiyarka ba za ta iya kare ka ba ƴan uwanka ba za su iya kare ka ba kasuwancin da kake ba zai kare ka ba mai gidanka da kake ba zai kare ka ba ƴaƴanka ba za su iya kare ka ba to in ko ba za su iya kare ka ba wanda zai kare ka he ya fi su wane ne kenan Allah awwa abinda ayan nan ayan nan kenan take karantarwa Allah ya sa mu gane
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مجبرين
awa an koma ana ci gaba da maganan yaƙi ne kun san suratul tauba din nan ko suratul bara'a tana cike ne akan maganan yaƙe-yaƙe da bayani akan mushrikai da munafukai sai yasa daga an yi gaba kaɗan sai a koma kan maganan yaƙi daga an yi magana kaɗan sai a koma kan yaƙi to shine Allah yake cewa laqad nasarakumullahu fi mawatina kathiratin wa yawma hunainin idh ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin Allah yace hakika Allah ya taimake ku ku muminai a wurare da yawa laqad nasarakumullah hakika Allah ya taimake ku a wurare da yawa hakika Allah ya taimake ku a wurare da yawa wadaqat alaikumul ardu bima rahubat a lokacin da ake yakin Hunain din nan musulmai sun sha wahala yakin Hunain yaushe aka yi shi ne wa zai ga mana yakin Hunain lokacin da aka yi shi bayan fatahu makka shekara ta nawa shekara ta nawa eh shekara ta tara a ina hunaini take hunaini tana tsakanin makka da ta'ifa in ka yi kudu da makka ko kuma gabar maso kudu gabar maso kudu Taif wani wadi ne ake ce masa Hunain to lokacin da aka ci Makka da yaƙi mutanen wannan bangare na Taif da sauran larawa da suke wannan gurin akwai wata kabila ake ce mata Hawazin Hawazin kabila ce ta larabawa suna da ƙarfi suna da sarkinsu da ce a dake ce masa malik bin harith sai suka ji tsoron ciwon to tun da manzala ya ci makka da yaƙi to su ma fa zai je ci su da yaƙi sai suka yi kyakkyawan shiri na yaƙan musulunci da musulmai suka kyakkyawan shiri tun daga makka ta faɗa hannun musulmai an buɗe ta ba ma yi wani buga an buga ba da suka ce to su suna ganin cewa muhammadu da shi da mutanensa za su je musu same su a gurin da haka su shirya musu da haka sarkinsa ya dinga tara makami da mayaka to kun san lokacin da aka yi fatawa makka musulmi sun yi yawa akwai mayaka da aka hada da musulmin da suke madina da wanda suka musulunta a makka sai da aka samu mayaka wajen dubu goma sha biyar wannan zaratan mayaka ne to wannan yawa sai sa waɗansu musulmi sai suka kama alfahari suna ce a haba su waye mutanen hune ne su ɗinwa ai mun fi ƙarfinsu za mu gama da su lokaci guda haba ga musulmin madina ga musulmin makka sai suka dinga alfahari da yawansu ba su san cewa cin nasara yana hannun Allah ba ne abinda wasu musulmi kenan suka ɗauka yawansu shine ƙarfinsu yawansu shine nasararsu ina aka shirya yaƙi aka tafi da manzon Allah aka je farkon yaƙi kawai sai ga kafirai mushrikai kabilar laraba na hawazin suna bin musulmi suna kashewa suna sarewa sai da ta kai musulmi karce karce suka fita a guje aka watsa sai aka bar manzo Allah da ƴan mutane kaɗan ha Abdullahi Masaudi yace yace ina cikin ƴan mutane ƴan kaɗan da muka tsaya tare da manzon Allah ba mu gudu ba amma sauran musulmi sai da suka gudu karce karce suka yadda makamin su har manzo Allah yana cewa ta'alu ilayya ta'alu ilayya ayyuhal muslimun ku dawo zuwa gare ni ya ku musulmi musulmi suna gudu ga manzon Allah suna gani su karce a guje har Allah ya saukar da mala'iku a lokacin suka taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da mala'iku suka sauka suka fara taimakon manzon Allah to musulmin da suka gudu su ma sai suka fara dawowa suka dawo suka dauki makamin su to nan kuma Allah da ikonsa sai Allah ya musulmai cin nasara sai aka gama da kafirai har aka kamo su aka kashe waɗansu wasu aka kamo su to bayan an kama su ne ma zala sallallahu alaihi wasallam ya juya zai koma makka ya zo wani guri da ake ce masa ja'arana ja'arana tsakaninsa da makka bai wuce mil bakwai ba idan ka baro hunaini in ka baro wancan yan gurin da aka yi yaƙi din bai wuce kilomita ko mil bakwai ba to shugabannin hawazin wannan kabila din da sarkinsu waɗanda suka ɗan rage suka gudu ba a samu a kashe su ba a kama su bayi ba sai suka taho wajen manzala suka ce sun zo sun musulunta suka mika wuya suka musulunta to bayan sun musulunta sai manzo Allah ya ba su zaɓi ya ce na ba ku zaɓi biyu ku zaɓi ɗaya ko ku zaɓi mutanenku da aka kama da an kama baya wajen mutum dubu shida da mata da yara da maza da kuma dukiya raƙuma ɗarurruka zala ce to ku zaɓi ɗaya cikin biyu ko ku zaɓi dukiyanku za mu mayar muku ko ku zaɓi mutanenku za mu mayar muku sai suka ce ya rasulallah ai ba za a daidaita tsakanin rai da kuɗi ba mun zaɓi rai mun zaɓi mutanenmu a ba mu su da matanmu da 'ya'yanmu to lokacin bayi har an fara raba ma mayaka an fara raba mayaka sai mu Allah ya tara mayaka musu ne ce to waɗannan mutane ga sun zo sun musulunta sun zama 'yan uwanmu a cikin addini na ba su zaɓi cewa ko su zaɓi mutanensu mu ba su su koma da su ko su zaɓi dukiyarsu mu ba su amma cikinku wadda yake ganin cewa ba wannan da aka ba shi ba zai iya ba da shi haka kawai ba to ya fansar mun da shi ka duba manzo Allah da adalci ya fansar mun da bawa din ni in ba shi kuɗi saboda cika alkawarin da na yi saboda sun zaɓi mutane sai a ba su dukkan sahabai suka ce a ya rasulullah ai ba za a yi haka ba kowa bawan da aka bashi sai ya mayar in yarinya ne ya kawo ta in yaro ne ya kawo shi ma ya kawo shi haka aka yi manzo Allah ya ba su mutanen suka tafi sauran dukiyar kuma ya raba musulmai su hatta akwai mutane a makka waɗanda suka ba su musulunta ba manzo Allah ya musu afuwa akwai mutum da ya bashi raƙumi ɗari raƙumi ɗari yanzu kai na baka tirela ɗari saboda dubbai a kawara kuma ɗari ɗari raba musu saboda ya jawo hankalinsu su musulunta kuma sun musulunta ɗin saboda wannan kyauta ku kaza ita duki ita kyauta tana faranta rai suka musulunta da yawansu a wannan dukiyar da aka samu wanda ba ku manta ba akwai waɗansu dinga korafi ma akan wannan kyautar da manzon Allah ya yi amma wannan munafukai ne kar ba abun damuwa ba ne munafukai ne ne ce mu je yaƙi samo dukiya zo ana biya wadda ba musulmi ba har a biya a biya arne kafiri mushriki raƙumi ɗari ko ba gane bane ko gane bane ko gane mutumin ka ba shi ma shiga facebook yana nasa da ya zama mahaukaci ne ai bai san hikiman da ke ciki ba bai sani ba akwai mutumin da akan ba da shi kyauta dan a kange sharrinsa da shi da mutanensa wanda wannan mutum in baka kare sharrinsa ba zai iya maka asarar miliyoyi da shi da mutanensa amma wannan yar kaɗan ɗin sai ka kayi kare sharri sai ma musulunta ya zama ɗan uwanka haka manzo Allah yi kai mushrikan makka ya ba su raƙumi ɗari ɗari da yawan su ya ba su ya ba su kuma suka musulunta suka zama yan uwa fadakan nan yakin hunaini musulmi sun sha wahala kuma alfaharin da suka yi sai za ke cewa karka yadda kai alfahari da wani abin da Allah ya baka in kai wasa Allah zai jarrabe ka ba alfahari in ka ci nasara ka kai ga Allah in baka ci nasara ba ma to alhamdulillah ka dauka jarrabawa ce shikenan ka huta musulmi ba alfahari da ƙarfinsa ko da dukiyarsa ko da iliminsa ko da iyawansa ko da danginsa ko da ƴaƴansa musulmi ba alfahari duk wanda kaje ya fara alfahari to Allah zai jarrabe shi Allah ka raba mu da alfahari yawa mun samu Allah mun rasa Allah ba shikenan ba ala la tawakkalna shine Allah yake cewa wa laqad nasarakum Allah hakika Allah ya taimake ku fi mawadin kasira a wurare da yawa Allah ce to wa yawma hunaini ku tira ranar hunaini idza ajabatkum kasaratukum lo da kuka alfahari da yawan ku falan tuguna an kuma sha yawan ku bai wadatar da ku da komai ba dan sai ku sai da ku guduwa kafirai wannan ana ga sahabbai ne da ku guduwa kafirai wadaqat alaikum al-ardu bima rahubat duk da fadin kasa sai da kasa ta muku kunci domin ka shiga cikin fitina duk da fadin kasa ne sai kaga in kai kudu za a kama ka in kai arewa za a kama ka in kai gabar za a kama ka in kai ka shiga cikin kunci kenan sai ka rasa inda zaka gudu haka sahabbai suka yi sai da suka ga duk inda suka yi kaman cewa mushrikan mutanen hunaini da su kama su saboda hakan nan wa man nasr illa min indillah nasra yana wurin Allah ne an gane wannan summa wallaytum mudbirin kuka juya kuna gudu saboda musibar da kuka gani karshe dai daga baya su Allah ce summa anzalallahu anzalallahu sakinata to anan zamu tashi gobe an gane daga baya Allah ya saukar da nutsuwa akan sahabbai din da suka gudu har suka dawo an gane wannan yawwa to ga wani ya ba da ƙura'ani mata ne kwasa su addu'a da zuma ka wani ba Allah da bayi da lafiya shi ma ya ba da ƙura'ani guda biyu na tawassuli da su cewa mun bayi da lafiya Allah ya bashi lafiya to Allah ya bashi wanda ba su da lafiya Allah ya warkar da su mu kuma da muke da lafiya Allah ya ƙara mana ita lafiya kullum ba ta yawa ko ba ta yawa kace lokaci ma ba ba dama ba abin ansa tambayi jama'a wai ba lokacin ma da da karanta tambayi balle mu amsa gurgurdan fahimta lokaci yayi sai a bari sai da daddare ko gobe kamar wala haka insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu